amri ne na sulasi wanda waɗannan wurare guda bakwai a nan ne ake samun hamzatul wahi na rahim alhamdulillah salatu wa salam ala rasulillah سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى اله وعلى اصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. littafin annahu wadi wanda muke karantawa a cikin addinin musulunci na damaturu yau za mu darasi ne akan hamzat alwasli wal qata'i anan za mu dan fara da bayani saboda yadifin kurakuran masu koyo a larabci yakan kasancewa ne cikin wannan babi na hamzatul wasl da kuma hamzatul qata' maka ce alhamza da farko ana nufin alif wanda yake da wasali shi ake nufi da hamza a lokacin da alif ba shi da wasali a lokacin sunan shi alif wannan shi bambanta alif da kuma hamza in aka ce hamza ce wasu shi ne hamza wanda in ya zo a tsakiya ba a karanta ta in ya zo a farko za a karanta ta shi ne ake kiran shi a hamza ce wasu idan aka ce hamzatul kafa shi kuma ana nufin hamzan da cikin kowanne irin hali ana karantawa misalin hamzatul wasl shi ne idan ka ce idan ka ce in tabahtu kamar yadda zai zo cikin misalai hamzan nan na farko in tabahtu wannan hamzatul wasl ne ta yi furucinta saboda tana farko a lokacin da ta zo tsakiya abinda ake nufi da tsakiya wurin da ba farko ba to ba za ta karanci ko sosin wannan hamza din ba misalai al'amsila misalai misali na farko sami'tu darsa fan tabatu ko sami'tu darsa fan taba fan tabatu ba za ta ce fa'in tabatu ba sai dai ta haɓar da ke wannan hamza din ta ce fan tabatu amma in a farko ne za ta ce in tabatu darsa ta ta karance ta saboda ta zo farko in ba farko ba ne za ta tsallake ta za ta shanye ta a karatu ba za ta karanta ta ba wannan ita ce ake kiranta da hamzatul wasl hamzatul qaba kuwa shine duk wani hamza wanda farko da tsakiya a kowane shi za ta yi soce kamar za ta ce ah sana zaidu ah sana zaidu kuma za ta yi cewa wa ah sana zaidu ko summa ah sana zaidu a cikin kowane irin hali za ka yi furucin wannan hamza domin hamza ta kafa shi to za mu fassara misalan cikin hausa kamar da muka saba da bannin mu fito da wuraren da ake samun hamza ta wasu da kuma wuraren da ake samun hamza ta kafa al'amsila misalai sami'tu darsa na ji darasi san tabatu sai na faɗata in tabatu da darsi na faɗata wa darasi جربت الصديق واختبرته جربت الصديق لا جربي أبوكنا هو أبوكي واختبرته لا جربيه اختبرت الصديق لا جربي أبوكي أنا واختبرته كذلك الحمد لله الوصل nan kuma ikhtabartu kai furushi ki saboda da farko ne idza samita darsa in ka ji darasi fan tabe ka fadaka in tabe darasi ka fadaka ga darasi idza sata idza satakta idan kai abokantaka faktadir ta jarraba abokin wanda kai abokantaka da shi اختبر الصديق كجردي أبوتي سررت من انتباهك لا يخرجك سبب فذكر ولك فذكرك انتباهك سرني فذكر ولك تاساني خرجك يا ثاني مأمورنا يورق يورق يورق الصديق بالاختبار أنا سنن أبوتي تهنير الشرفة عن الجربة اختبار الصديق من الحزن جربة أبوكي من الحزن يلا تجسيم أبن da yake nuna hazamar mutum wato kokarin shi da himmi man istamsaka bil haqqi duk wanda yayi riko da gaskiya faza ya rabauta istamsaktu bil haqqi na yi riko da gaskiya na yi riko da gaskiya alimtu bi najati na san cin jarrabawa ta fasta bi shartu sai ne farin ciki istabshartu bi najati na yi farin ciki saboda cin jarrabawa na najati na a jarrabawa قل الحق كفد قصيا واستمسك به كي ركو دشي استمسك بالحق كي ركو دشيا لا تيأس كذا كدوك فماني واستبشر كي خلين شكي استبشر كي خلين شكي ولا تيأس كذا كدوك فماني لا تيأس كثير كافي المرء بالحق ما بني أبو كمر ركم ركم ركم متن دشيا istimsa'uka bil haqqi fadila rukun gaskiyanka da take da gaskiya fadala ne shi shi kore a jabari ibsharuka farin cikin ka ya ba ni sha'awa ya turge ni istibsharuka a jabari farin cikin ka shi ne ya ba ni mamaki ko bishararka ya ba ni mamaki idan alimta in kai ne in ka san abu fa'amal da ilmika kai aiki da abin da ka sani ihmal bi ilmika kai aiki da abin da ka sani taqabbal al ma'rufa washkur ka karbi abu ma'ruf abu mai kyau abu mai kyau washkur ka gode washkur man sana al ma'rufa ka gode wa wanda ya maka abu mai kyau tanasa tanasa sharra wadkur al khaira kamanta da sharri ka tuna ko ka ambaci alkhairi udkhuli alkhaira ka ambaci alkhairi wadannan su ne fassaran wadannan misalai na wannan babi to a kowanne misali za mu fitar maka da hamzatul wasl domin ka fahimci a lokacin da ake tsallake wannan hamza ba a furucinta da kuma lokacin da ake furucin wannan hamza din misali na farko ya ce fan tabahtu ya tsallake hamza saboda a tsakiya ne ba farko bane a misali na biyu a na farkon ya ce in tabahtu ya yi furucin wannan hamza saboda hamza turwasul ne saboda farko ne a misali na biyu har yanzu da farko ya ce wa tabartu wa tabartu bai ce wa ih tabartu ba ya tsallake hamza sai ya zo ya ce ih tabartu sai ya furucin wannan hamza saboda farko ne a misali na uku ya ce fahimta dai bai ce fahimta dai ba ya tsallake wannan hamza ya ce fahimta dai sai ya kawo shi a farko ya ce irinta dai da ke a farko ne a sai furcinta iza fadakta faktadir ya ce faktadir bai ce fa'iktadir ba amma da ke a farko ne ya ce iktadir ya yi furcin wannan hamza din surirtu min intibaika ya ce min intibaika ya ce min intibaika ba suke a tsakiya ne amma da ke a farko ne yace in ce za ku ta ya yi kowace wannan hamza yace yi urafu sadiku yi urafu sadiku bin ikhtibari bin ikhtibari bai ce bin ikhtibari ba bin ikhtibari asalin wannan shi ne wasanin hamzatul wasan shi ne aka dawo da shi kan lamu tarihi kan lamu tarihi maimakon بالاختبار في همزة الوطن في أكد أو قوة همزة من ذكي كسر عليه في أكد أو شكل لام تعريفي في أكد نقل وشيني في زمن تون بالاختبار هكذا ذاك أيكتا أدبول لا تسام همزة الوصل للام تعريفي ثم أدب كما إذا الله سبحانه وتعالى يقول بئس الاسم الفسوق بئس الاسم الفسوق أنا ما يوم في متاني lokacin da suke karantawa da haf suna kuskure suna kafa wannan amza da suna cewa bisan ism fusuku wannan amza ne na wasu a tsakiya ba a furushin wannan amza shi ne aka ɗauko wasanin amza aka kai ta zuwa lamu tare zai zama to bisan ism fusuku kamar da anan kace bilis kibari da ke a farko ne an zuwa wasu anan aka ce ikhtibaru sadiq ikhtibaru sadiq man istamsaka misali na bakwai man istamsaka bai ce man istamsaka ba take an zace wasu ne sai haɗe ta bai yi furushin da ba take ba farko bane sai ya ce istamsaktu bil haqqi da ke a farko ne alimtu bi najati fatta bi shartu ya tsallake hamza bai ce fa ista bi shartu ba a farko sai ya ce ista bi shartu sai ya faɗe shi wannan hamza din kul alhaqa bai ce kul alhaqa ba yake kul alhaqa haka nan yake wasan fihi bai ce wa istan fi ba wasan fihi sai shin ne ya tsallake wannan hamza da wasu amma a farko yake istan fi bil haqqi yace a misali na goma la ta yi askar ka ɗauke tsammani wasta da shir wasta da shir bai ce wa ista da shir ba wa ista da shir ba amma a farko da yake ista da shir a misali na kada la shay'a taskin sakin mar'i bai ce ka iskin saki ba sai ce taskin saki ya haɗe hamza amma da ke farko ne yace iskin sakuka iskin sakuka sai ya furucin wannan hamza din hakan yake a ajaban ne kibi sharuka a ajaban ne kibi sharuka bai ce a ajaban ne is kibi sharuka ba da ke anan ya zo a tsakiya sakaman da aka ce tsakiya in akwai wata kalma da za a hada za a hada ta da wannan hamza din a karanta ta duniya ake cewa tsakiya da ke a farko ne yake is kibi sharuka is kibi sharuka a misali na goma sha uku yake za a rinta fa'amal yake fa'amal yake fa'i'imal ba amma a farko yake ayyanan da ilmika ya tsaye kurshi wannan hamza a misali na sha kudu yake taqabbalil ma'rufa taqabbalil ma'rufa yake washkur washkur bai ce wa ushkur ba amma a farko yake ushkur a misali na ƙarshe na goma sha biyar yake salata sharra wazkuri khaira wazku bai ce wa uzkur ba ya shanye wasalin wannan hamza ɗin amma farko ya ce uzkur uzkur sai ya yi furucin wannan hamza ɗin to waɗannan misalai da muka karanta za mu fahimci cewa a duk lokacin da hamza ta kasance hamzatul wasli to in ta zo a farkon magana za a yi furucin in a tsakiya ne abin da ake nufi da tsakiya in dai za a haɗa ta da wata kalma ko da harafi ɗaya ne a karanta su tare to ba za a karanta wannan hamza ɗin ba wanda yawancin kurakuran waɗanda suke koyan larabci yana wannan bashi domin ba sa iya tantance hamza wanda a koyaushe ana furucinta da kuma hamzan ta in ta zo a haɗe da wata kalma ko da da wani harafi guda ɗaya ne za a tsallake furucinta in a farko ne za a yi furucinta to waɗannan misalai dai sun fito fili mun fassara sannan kuma mun zo mun yi bayani wuraren da hamza fi wasu suke sannan kuma a wuraren da hamza fi wasu take sannan kuma da yadda ake tsallake ita hamza fi wasu kuma aka haɗa ta da wata kalma ko da harafi da ne da kuma yadda ake furucin ta ta zo farkon magana abin tambaya shi ne muhimmi ta yaya ake gane hamza fi wasu a waɗanne wurare ne hamza fi wasu suke kasancewa to gabanin faɗaɗa bayani a wannan waje za mu zo mu fassara ƙa'ida ko kawai alkawai hamzatul wasli hamzatun tuzadu fi awwal kalima ليتوصل بها الى النطق بالذات هنا تعريف لا همزة الوصل كلام لكن همزة الوصل همزة همزة شيء تزاد هنا اتصالها فهنا زي هنا متى همزة الوصل زائدة inda kaga an zata wasu ga'ida ce shi awwal kalima a farkon kalima ake tara ta ni tawassala biya saboda ai amfani da ita ila nutqi bisafi a fadi wani harafi wanda yake da sukun kalima wacce ta fara da sukun da ke a larabci babu kalima wacce farkon ta sukun ne a sai a kawo wannan an zata wasu din a jona ta jikin wannan kalima wanda farkon ta sukun ne domin a iya karanta wannan sukun din wannan shi ake nufi da hamzatul wasl misali in ka dauki misali na sashe udkur din nan udkur din nan asalin udkur filul amri ne filul amri kuma an dauko shi ne daga filul mudari wanda yake majzum misalin wannan idan ka saba filul mudari lamul amri za ka ce li yadkur zaidu zaidun ya tuna ko zaidu ya abbata li yadkur wannan lamun din lamul amri ake kiranta to wannan fi'il mudari ne wanda aka sa masa lamul amri sannan kuma fi'il mudari din a sababin lamul amri din sai ya samu jazama haka ce li yadhkur ga lokacin da kake bukatar cin da amri farko za ka ce damu da amri saboda damu da amri tana shiga cin da mudari ne kai kuma kana so ka kawo cin da amri ne saboda haka za ka ce damu da amri ka dan ka ce damu da amri abin da ya rage maka da gandun yasko shi ne yasko yasko to cikin za ka cire harfin mudari saboda cin da amri baya karɓar furufin mudari wannan yawon din ya yi zukur wanda ya rage bayan ka cire lamun amri to za ka cire in ka cire shi abin da zai rage ma shi zarrin ya sukun zukur zukur to wannan zukur din shi ne shi ne lamun da in kuma babu a larabci kalma wace farkon ta sukun ne amma wasu yarurruka akan ya samu irin wannan kalma a ce farkon wannan kalma da sukun ne akan ya samu kama a manganci ko babbar shi ne tsari za ka iya cewa kira kira kaga ka fara kalmar da sukun ne kira amma a larabci ba a samun kalma wacce farkonta sukun ne to tunda kuwa babu to sai ka ce bari ka nemo wani abu ka zo ka jona wa wannan sukun din domin ka iya furucin wannan sukun din shi ne ka kawo wannan hamza din wanda muke magana a kan hamza ta wasu sai ka ce uskuru uskuru to hamza ta wasu akwai lokacin da ake mata damma akwai lokacin da ake mata kasara akwai lokacin da ake mata ake mata fata da take a nan bayan wannan sukun din damma ne to shi ne hamzatu wasal din sai ka bari damma domin ya dace da wasalin da ya zo bayan wannan sukun din sai ka ce usku usku wannan shi ne abin da yake yake da ليتوصل بها الى النطق بالصافي domin a isa da ita hamsatul wasal din zuwa furucin harafin da yake kunne a farkon kalma wannan shine fa'ida na hamsatul wasal sai hukuncin ta yace wasiya ta subutu fi badi kalami tana tabbata a farkon magana in a farkon magana ne to za ta tabbata ma'ana tabbatar ta shine za ta yi furucin ta misalin wannan sauran misalan da muka karanta إن تبعت اختبرت انتبه اختبر انتباهك اختيار الصديق استمسكت استبشرت استمسك استبشر استمساكك استبشارك اعمل اشكر اذكر waɗannan farkon magana ne to shi yasa aka karanta ita wannan hamza ake furshin ta wa tasqutu fi darsi yace a tsakiyar magana ita wannan hamza din za ta fadi ma'ana faduwarta shi ne ba za a karanta ta ba kamar babu telefon kamar ba yi lissafi da ita bane da baki daya misalin wannan shi ne idan wata kalma ta biyo bayan a kalmar da aka samu amurka wasu lashi ko wani harafi ko da harafi ɗaya ne aka kawo aka jonawa kalmar da wanda hamza hamzatul wasl take ciki to za a tsallake wanda hamzatul wasl za a shanye ta ba za a yi kurcin ta ba misalan har yanzu shi ne kan tabatu a misali na farko wa tabartu wa tabartu a misali na biyu fan tabe a misali na uku fa tabe a misali na hudu من انتباهك أمثال نبير بالاختبار أمثال نشيدة من استمسك أمثال نبقي فاستبشرت أمثال نتقص واستمسك أمثال نترى واستبشر أمثال نبومة كاستمساكي كاستمساكي أمثال نشابع أعجبني استبشارك أمثال نشابع فعلا أمثال نشاؤك واشكر أمثال نشاؤك واذكر أمثال نقوم الشافية ولن نديك إن كان وراء أمزة الوصل بعرفه في الأراء an san da ke ta saboda wata kalma aka jona da wannan kalmar da an zuke wata take ciki ko da ma harafi ɗaya ne kamar da aka ce wa kawai aka jona cikin cikin kalmar da an zuke wata take ciki sai aka tsallake an zuke wata aka nan kace fa'al fa'al fa'al kawai aka jona a cikin wannan kalma din sai aka tsallake an zuke wata to wannan shi yake nufi da wa tasqutu fi darsi a tsakiyar magana wanda ba farko ba wannan hamza din za ta fadi ma'ana kamar babu ita ba za ta kuskure ba furucin ta din kuskure ne haka a yawan ne a grammatical arabic wanda kana ana kama da yawa daga cikin masu yin larabci sai kaga mutum ya ce kada sai ka shiga ya ce kada arrajulu kada arrajulu alhali a hamza na an ta hamza ta wasu ne kada arrajulu وقالت اليهود قالت اليهود وتكون كلمات الخماسي وانا شيء يقول اين اكي سام حمزة الوصل bayan ya faɗi hukuncin hamzatul wasl ya ce tana tabbata farkon magana tana faduwa a tsakiyar magana sai ya faɗi wuraren da za ka samu hamzatul wasl wannan yana nufin hamzatul wasl al qiyasi shi ne ce wata kunu fil madi al khumasi tana kasancewa a fil madi wanda yake khumasi shi da madi idan ya kasance khumasi ne to hamzatul wasl din da zai zo ciki to wannan wannan hamzan da ya zo hamzatul wasl ne ma'ana abin da ake rubuta al-khumasi fil madi wanda harufan sa in ka kirga za ka ga harufa guda bakwai guda biyar ne misali ka ɗauki misali na farkon nan in ka ce in tabaha in tabaha hamza nun sa'un ba'un ha'un shi ne in tabaha in tabaha wannan tudin da fa'un ɗin da ya joni ba asalin kalmar ba ne kawo ta ake in tabaha haka ne ka ce ik tabara haka ne ka ce ik tabara to da ke in ka kirga harufan guda biyar ne in tabaha hamza nun sa'un ba'un harun shi ake kira kuma sai to ma bin shi hamzan nan da ya zo cikin wannan kuma sai din in ka ba hamza din hamza ta wasu ne wasu dace haka nan shi yin da kaga yana dauke da harufa guda shida hamzan da ya zo a cikin wannan filin shi ma hamza ta wasu ne misalin sa ka duba misali na misali na bakwai misali na bakwai za ka ga istan sattu to in ka ce istan saka istan saka ko mai istan saka istan saka in ka girga za ta yi harufa shida ne hamza sinun ta'ud waɗannan duk za'ida ne sai mimun da sinun da kafin in ka haɗa waɗannan usul ne ba za'ida ba ne to sun shida nan za ka ga harufa ne guda shida suka haɗu to hamzan da yake farkon wannan kalima istan saka hamzatun wasu ne shi yasa ka ce mai istan saka ba ta ce man istan saka ta yi furfin ta ba domin tana tsakiya wa amri ma haka nan filin amri na kumasi da kuma sudashi dalili na wa amri ma yakan komawa zuwa ga kumasi da sudashi filin amri na kumasi da filin amri na sudashi hamzan da suka hamzan da ta fito a cikin su to wannan ma hamzatul wasu ne misalin filin amri na kumasi ka zo misali na uku fan tabe ko in tabe wannan filin amri ne filin amri na sudashi shi kuma ka duba ka duba misali na tara za ka ga istamsik istamsik to hamzan da hamzan da yake jikin ku to sai hamza da wasu ne wa masdari ma haka nan masdari su ba ta ce masdari shi ne gundarin ma'ana ba ba da zamani ba gundarin ma'ana ba ba da ba ba da zamani ba misali in ka ce garbu duka wannan masdari amma in ka ce ya daka ya daka ka daka yana duka to wannan ya zama tofi ne to mazdarin kumasi da mazdari wanda yake na sudaki hamzan da ya fito a jikin su to wannan shi ma hamzatul wasl ne misalin wannan kuwa mazdarin kumasi ka duba misali na biyar zaka ga ya ce min tibahika intibahu dinnan intibahu wannan mazdari na kumasi in tabaha ماضي ينتبه وذلك انتباها مصدري وانتباه انه هن مصدري من الخماسي عشان انتباهك سرني مثال الذي ارزو مصدري من الخماسي وانا حمزه اللي كنت تشوف انه مصدري شيما حمزه الوسني شيما حمزه الوسني وشي آه سيد ومصدر ما shi kuma maddari na sudasi ka duba misali na goma sha daya lafiya yake kastimsak istimsak istimsak wannan madari ne na sudafi istamsaka haka nan da yake istimsak ka bil haqqi istimsak madari ne na sudafi wannan hamza da ya fito jikin wannan madari to hamza bil wasl ne wa amri sudafi haka nan hamzan da ya fito a fi'ilul amri na sudafi fi'ilul amri na sudafi kaga shi amri ne kawai banda mafi banda mafi banda mudari shi ne an na tulafi ka duba misali na goma sha uku za ka an sa fa'amal da ilmi ka an ce a'imal wannan fa'amal din a'imal shi ne al'amari ne na amila ya amalu amila din tulafi ne masa ta tulafi wato shi ne wanda yake dauke da harufa guda uku a da ainun mimun da to wannan shi ne tulafi to in ka ce shi ne al'amarin sa shi ne a'imal to hanzar da ya zuwa cikin shi da al'amari shi to wannan hamza shi ma hamza ta wasu ne kamar ayyaman أشكر تذكر ما بنت عاملة نعمل شكر نأشكر ذكر نأذكر تفصيل الأمر نفسه في حمزة بيكتو أجي والنشيمة حمزة الوثنية فسبب هكا waɗannan misalai waɗanda muka fito da su muka yi mukaranan su da abin da yake cikin alkawai to su za su fito maka da hamzatul wasan da farko abin da ake bukata ka sani shi ne ta aiki shi ne ake nufi da hamzatul wasan da su ne yake maka hamzatul wasli hamzatul tujadu fi awwal kalima li tawassala biha ila nutqi as-sahih yake hamzatul wasan hamza ce da ake kara ta cikin farkon kalima saboda a sadu da da ita a isa wajen furucin sukun a isa wajen furucin sukun yadda za faɗi sukun ta hanyar wannan hamzatul wasan kamar da muka bada misali idan sukun ya zo farkon kalma farkon kalma to ma dama ba a kawo wani harafi an zo na wannan sukunin ba baya karantuwa a larabci bayan sanin tarihin hamzatul wasl ka san hukuncin hamzatul wasl shi ne ce wani ta tabbata fi badi da kalami wa tasqutu fi arshi tana tabbata a farkon magana tana faduwa ma'ana ba a karanta ta a tsakiya abu na uku ka san a ina ake samun hamzatul wasl shi ne ce wata kunu sulmatul kumafi wa sudafi wa amrihima wa masdarihima wa amri sulafi yake hamzatul wasu tana kasancewa a kumasi madinsa sulafi madin shi haka nan amrul sulafi amrul sulafi amrul kumasi amrul sulafi haka mazdarin su haka amru na filin filin sulafi ma'anar wannan fi hamzatul wasu yana kasancewa a wurare kamar haka madi na kumasi wuri na farko kenan amri na kumati don na biyu mazdari na kumati a nan ka samu abu guda uku kenan sannan zai kasance a mafi na sudafi amri na sudafi mazdari na sudafi wannan ka samu wurare guda shida wuri na bakwai shi ne amru sudafi shi ne amri na sudafi a waɗannan wurare guda bakwai a nan ne za ka samu hamzatul wasul wanda ake kiran shi alkiyafiya wanda yake alkiyafi ne akwai kuma wasu hanza waɗanda ake kiran su alhamzatul wasl wanda yake a sama'iyya wanda za mu bayani a kai wanda shi wannan mai da tare marubucin bai kawo su ba amma gabanin mu yi bayani a kan su ga shawahidi daga alfiya da ibn malik yana cewa lil fi'li hamzun sabiqun la yathbutu illa شيء ابن مالك رحمه الله الكوفة يشي للفعل حمد صادق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كالتثبيت وهو لفعل وهو لفعل ماض انتهى على أكثر من أربعة نحو الجلا والأمر والمصدر منه وكذا أمر الثلاثي كف وامضي وانفذه علي أنبت منا التعريف ما حمزة وصل كمان لما كترمت أول من كتابي يفيد فيه حمد صادق صادق لا يثبت فيه أنا بحمزة وندي يفيد بداية يفيد زوا قبلين هو أفركم ونن فيه لا يثبت وأن حمزة يفيد بداية كتابة إلا إذا تريد يفيد أتفاد مجانا تفيد misalin wannan hamza yake kas tasbito kamar idan ka ce kas tasbito to da ke ka kawo kafin ka hada kas tasbitu to in a farko ne istasbitu yace wa huwa da fi'li madi ne tawa ala akthar min arba'ati lahu jala yace shi wannan hamza ta hamzatul wasli yace ana samun sani a fi'lin madi wanda yake dauke da sama da harufa guda hudu wa huwa da fi'li madi ne tawa ala akthar min arba'ati sama da harufa guda hudu nahawun jala ya ce nahawu misali kamar injala in ta ku injala an ga nun jimun lamun alif harfa guda biyar kenan sai ce wal amri wal amri wal maktari minhu haka nan fi'il amri ko magari minhu na fi'ilin da yake dauke da harfa sama da hudu wannan yana nufin amru da magari da mabi amru da mazari da mabi na kumasi da sudasi kashi guda shida kenan wa kaza amru sulasi yasa hakan shi da amri na sulasi mun samu kashi bakwai kenan misali shi da amri na sulasi yace kaksha wamdi wamfuza ita ce iksha indi infus waɗannan duk amri ne na sulasi wanda waɗannan wurare guda bakwai a nan ne ake samu hamzatul wasli a cikin fili misalin da ya bayar na cewa wahawa da fi'ili mafi ne ta wa'ada a tsarar da abu ake na'un jala wannan yana nuna hamzan da ya zo fi'ilin mafi wanda yake rubai wannan hamzatul kafi ne misali ta ce ta ce aksara wa aksara za ta ce ahsana wa ahsana hakanan zuwa ƙarshe saboda hanzan wannan lokaci ya zama ta hamzatul kafa za ka faɗe shi a farko kamar ahasana za ka faɗe shi a tsakiya kamar sura ahasana ko fuka ahasana ko wa ahasana wanda sauran wurare guda bakwai da suka rage a cikin cikin su ne ake samun hamzatul wasli to a wannan littafi ba ambaci hamzatul wasli wanda yake a samari ba wanda ake nufi ba a samun sa da kiyasi sai dai an samu wasu kalmomi ne a larabci waɗannan kalmomi to hamzan da yake jiki an ji su a gun larabawa ba sa furucin su a tsakiya suna furucin su a farko to tana aka gane cewa hamzan da ya fito cikin waɗannan kalmomi to hamzatul wasu waɗannan kalmomi ne su goma wanda ibn malik cewa wa fismi miski nidini nidini min su ne واثنين وامرئ وتأنيف تبع سويم حمز أن كذا ويبدل مدا في الاستفهام أو الفهام معنى ديتي وفي اسم مسكي مدن مدن من سوي انت كي اسم حمزا ديتي جتين اسم اسم حمزة وصري شيء تعيم أفرقون إذا تشي اسمه in a tsakiya ne za ta ce wasu ko ka ce masmuka masmuka ba za ta ce ma isa muka ba kamar da galibi a kuskure ake faɗin haka masmuka a tsakiya wasu muka a tsakiya in farko ne ismu ismun ismuka to hamzatin wasu ne wanda yake samari haka nan ka ce haka nan idan ka ce idan ka ce istu istu za ta ce istu za ta ce wastu istu ma zai shi ne kamar yadda imam suyuti ya faɗa sharhin alfiya ta ibn malik nash ya suna al-bahjat al-mardiya saboda haka za ta ce east za ta ce west east a farko west ko sumat ko fast a tsakiya shi ma shi ma ya ta kunce hamzatu wasu ne wanda yake a sana'ayya haka nan za ta ce idin idin idin in a tsakiya ne wabin misali za ka ce zai dubun zai dubunu zai dubunu amri ba za ka ce zai dun zai du ibnu amri ba a zai dubun za ka haɗe wanda amsa ɗin a tsakiya na farko ne ibnu amri haka nan ka ce ibnu ibnu da nemi ibnu ne ibnu ne ibnu din nan ibnu ne wanda aka tsara masa nemi wannan nemi din za'ida ne ma'anar su ne da ibnu misali za ka iya cewa zai zai idurun amr ka sa wannan yin mutum za'ida ce ma'anar ibrunin to daidai yake da ma'ana na ibrun wanda yake mara nemi ne mutum za'ida ce shi ne yake wasnaini haka na isnaini wa mri'in haka na wa mri'in wata anisin tabi haka na ta anisin waɗannan abubuwa guda uku suna jin baya bayan waɗannan ma'ana isin isti guda biyu kenan ka samu idin ثالث فاتي ابنة ابنة لذلك في فاطمة ابنة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن تأنيثنا اثنين واثنتين تأنيثنا امرئ امرأة امرأة سيتي ويمن هكذا ويمن وكتي أيمن وأن حمزة بن أيمن حمزة الوثنين يسعى فكرة ذاك في ويمن ذاك في أيمن وأن أيمن ويمن سنة سيدنا بهانا na rantsuwa to kana da kenan kalmomi guda goma hamzatul wasl da ya zo a cikin su to hamzatul wasl ne a sama'ai abin da ake nufi a sama'ai a waɗannan kalmomi kawai aka ji su waɗancan kuma kiyasi duk inda ta gansu za su iya kiyasta shi ma dama misali kuma fi misali su dafi ne ma da shi da abin shi da mazgarin shi ko a yana ta gani kawai hamzatul wasu ne waɗannan kuma kamar a waɗannan kalmomi ne waɗanda suke suke da iyaka a so ne kawai na farko ito na biyu is is na uku idin a na farko isu na biyu is na uku idin da mu'annasinsa shi ne idin na fudu kenan sai kuma idin nemi biyar kenan sai kuma isnaini shida sai mu'annasin shi ne isnataini bakwai sai kuma imri'in takwas sai mu'annasin shi shi ne imra'atin sai kuma na goma shi ne aimun waɗannan su goma su ne hamzatul wasl wanda yake a sama'iyya yake ka abin nan waimunu hamzu an haka na hamza na alta ya zo hamza na alta shi ma hamza ne wanda yake hamza ne al-wasl shi ne malamai sun yi sabani wasu daga cikin malaman nahau da sun suna ganin cewa hamza da yake jikin al wato hamza ne na wasl wanda shi da yake an rawaito wanda a waje akwai malaman da suke cewa hamzatul qat'i ne daga cikin dalilan waɗanda suke cewa hamzatul wasl ne ya zo a cikin qur'ani da kalmomin da suka zo da al ba a furcin su a tsakiya misali za ka ce wallahu ghafurun ba za ka ce wa Allahu ba haka ne dan ka ce ar-rajulu qa'im za ka ce inna ar-rajula inna ar-rajula qa'im ba za ka ce inna ar-rajula ba suka ce wannan yana nuna an dinnan hamza din hamzatul wasl ne waɗanda ko suka ce an zata kafa ne sun duba misali ana cewa ya Allahu ya Allahu da hamzatul kafa ba ce yallahu ba yallahu ya Allahu ko ya Allahumma ko kuma Allahumma kai su da makamantan wannan amma kawai da yake da dalili hamzan da yake jikin hamza ne wanda yake alwasu kuma a alkiyasi saboda duk inda ka ga kawai hamzan da ya zo da shi wannan hamzan ta wata ne to saboda haka ka samu kari a alkiyasi sun zama to guda takwas maimakon bakwai ne shi ne shi ne madi na kumasi amrin kumasi mazgarin kumasi madi na sudasi amrin sudasi mazgarin na sudasi amrin na sudasi da kuma hamzan da yake cikin al al kama arrajulu ko allahu wa rahmanu arrahim da makamashin wannan guda takwas ɗin nan to su ne hamzatul wasl wanda yake kiyasi duk inda ka gamsu wannan shi ne ma'anar kiyasi kenan sannan kuma waɗannan guda goma ism ist ibn ibnat ibnum isnaini isnataini imri'un imra'atun aimun waɗannan su goma kuma hamzatul wasl ne wanda yake as-sama'i to da wannan ne za ka fahimci cewa duk wani hanzar da kaga bai shiga cikin hamzatul wasal al-qiyasiyya ba su goma nan da yanzu muka ambace su ba su shiga cikin hamzatul wasal wanda yake qiyasi ba su takwasin da muka ambata to kawai wannan hamza din hamzatul qasdi ne to saboda haka ne bai kawo maka misalan su a cikin wannan darasi din ba domin baya bukatun ya kawo maka misalan in ka ware hamzatul wasal su takwas ka ware hamzatul qasdi hamzatul wasal wanda yake sama'i su goma kiyasi su takwas su sha takwas din nan to duk inda ka ji hamza to wannan hamza ta kafi ne wannan kuwa misalan su da yawa misali hamza da yake rubai rubai filin filin ma dai rubai kamar ahsana aksara da makamantansu haka nan hamzan da yake jikin ummu ja'at ummi ra'ayt ummi haka ummahat haka hamzan da yake jikin aku جاء أبي رأيت أبي haka dai duk wani hamza da ka gani wanda farko da tsakiya ana furufinta ba ta daga cikin waɗannan hamza sama'iyya su goma da siyasi su takwas ɗin nan to wannan hamza sai masa hukunci shi ne hamza da kafai ne abin da ake nufi da hamza da kafai wato cikin kowanne irin hali za ta iya karantawa tsakiya da farko gaba ɗaya to wannan shi ne bayani akan abin da ya shafi hamzat wasl da kuma to sai ragowar ka'idar wannan darasi da ya rage wanda a ka'ida din mun karanta wurin da yi mana tarihi da bayani akan hamzat wasl sai inda ya bayani akan hamzatul khata yace hamzatul khata ai تثبت في بدء الكلام ودرسه كحمزة الماضي الرباعي وأمره ومصدره وهمزات الأسماء والحروف ما أتى بعد الأسماء وعم وفي همزة القطع فيكم همزة القطع تثبت في بدء الكلام ودرسه أنا ثبت أفركم مجالاتكم تكشفة لا تبقى همزة الوصل بني في أفركم مجالاتكم yake tabbata a tsakiya ba ta tabbata kamar yadda ya gabata yake misalin hamzatul khabari ka hamzatul madi rubai kama hamzan da yake filin madi wanda yake rubai misalin wannan kamar ka shi ahsana ko aksara ko akbara ko ahwa da makamantan wannan wa amrihi hakanan hamzan da ya zo jikin filin amri na rubai kamar ahsin kamar yadda Allah ya ce wa ahsin kamar ahsan Allah ilaika bai ce wa ahsin ba ya tsallake wannan hamzatul qafa da take hamza da hamzatul qafa ce sai ce wa ahsin wa masdarihi haka na hamzan da yazo a jikin masdari na fi'il al-madi wanda yake rubai misali ihsan ihsan ko ikhraj da makamancin wannan saboda za ka ce ahsana ماضي أرسى أحسن مصدر في إحسانا أخرج ماضي أرسى أخرج مصدر في إخراج تو ولنم misalai da duk inda aka ga rubai wanda wanda asalinsa asalinsa sulasi ne aka kara masa hamza ya zama to rubai to filin mazi da filin amri da masdarin wannan rubai din hamzan da ya fito a cikin su hamzatul qafai ne wa hamzatul asma haka nan duk hamzan da ta ganshi a cikin isu in ka ga hamza a cikin isu to wannan hamza din ya kasance hamzatul qafa ne in dai ya fito ne a cikin suna misali ahmad hamzan da ya zo cikin ahmad suna ne to wannan hamza din ya zama to hamzatul qafa ne haka in ka ce abu uba haka ta ce ummun uwa ko ummaha to wannan duka da da ke cikin ismi ne to wannan hamza din hamzatul qaba ne wal huruf haka nan hamzan da yazo cikin harafi misali hamzan da yake cikin ila ila ko hamzan da yake cikin ala ala ala misali ala innahum humul sufaha ala dinnan hamzan na hamzatul qaba ne haka nan ila a maganar da take ko a jumla ita ce da haku ila soke wannan hamza din ya zama su hamza ne wanda yake na kafa wanda ala ala harafi ne na istifai ila kuma harafi ne na harfi jar haka duk wani harafi ne na hamza ya zuwa ciki wannan hamza da hamza ta kafa ne ma a da babin asma yake ban da wasu sunaye waɗannan wasu sunaye da yake yake su ne sunayen da guda goma waɗanda muka karanta su wanda ibn malik yace wa fitni yasti yibni yibni yansuni wa sunaini wa mri'in wa ta'rifin qadi'a wa yununu hamsan wadannan sunaye su goma wanda muka ce su ne hamzatul wasl wanda yake a sana'iyya banda su daga shi haka nan banda hamza da ya zo jikin al wanda yake mayar da sunan da ba san shi ba an san shi misali kace rajul wani mutum ar-rajul wannan mutumin waladun wani yaro al waladun wannan yaron to hamzan da yake cikin wannan al din wanda ake mayar da sunan da ba a sani ba ya zama to an san shi to wannan hamza hamzatul qafa ne misali shi za ta ce ar-rajulu in ka sa wani abu sai ta ce wa rajulu ko inna rajula da makamancin wannan za ta ce allahu in ka sa wani abu za ta ce wallahu inna allaha ba za ta ce wa allahu ba ba za ta ce kuma wa inna allaha ba saboda wannan ba za ta ce wa inna Allah ba sai ta ce inna Allah saboda an da ya shigo hamza ne wanda yake na na wasu to a nan za ta fahimci cewa kamar yadda hamzatul wasul yana da wurare guda takwas waɗanda suke kiyafi yana da wurare guda goma waɗanda suke asamari to haka nan hamzatul kafa yana da wurare waɗannan wurare na shi na farko mafi na fi'il na fi'il rubai mafi na fi'il rubai wuri na biyu amru na fi'il rubai fi'il amri na rubai wuri na uku masdarin rubai wuri na hudu duk hamzan da ka gan shi a jikin ismi wanda sunayen nan guda goma da muka karantar wadanda muka ce hamzan da ke cikin su hamzatul wasu ne wanda yake a samariya sannan kuma wuri na biyar wuri na biyar shi ne hamzan da ta gan shi cikin hausa waɗannan wurare guda biyar duk inda ta ga hamza to wannan hamza ɗin ya zamanto hamzatul kafa ne shi kuma hamzatu almuni gaya mun yi bayani a baya yana daga cikin hamzatul wasul ne wanda suke alkiyasi kamar da mun bayyana sabanin da yake tsakanin malamai akan wannan hamza din sai darasi da yake gaban mu alfailul lazim wal failul mutaaddi alfailul lazim da kuma alfailul mutaaddi idan aka ce allazim allazim fi'ilin da ba shi da mafuli ko kuma yana da mafuli amma ba zai samu mafuli kai tsaye da kanshi ba sai idan an yi amfani da harfin jarri aka ce alfilin mutaati to shi ne fi'ili wanda yake da mafuli bayan fi'ili da fa'ili yana da mafuli mafulin nashi ma ya kasance mafuli ɗaya ne ko biyu ne ko uku amma baya wuce mafulai guda uku shi ne karshen mafulin da kowanne fi'ili zai samu al'amsila misalai tafatta hazzaharu fure ya gudu صار الغبار قولا يا حاب النهر قولما يا قرارا راجل والفيل المتعدي so tari a baya muna ta magana a kan akwai fi'ili muta'addi muta'addi muta'addi akwai fi'ili kuma lazim lazim to ga darasin sa ya zo yau aka ce alfi'il lazim shi ne fi'ilin da ba shi da mafulin ko yana da shi amma sai da harfin jarri ne ake nemo masa mafulin shi aka ce alfi'il muta'addi shi kuma ana nufin fi'ilin da yake da mafulin mafulin din nan ko daya ko biyu ko uku inda yana da mafunin jini ko da ɗaya ne za shi masa misali al'amsila misalai ta fatta azharu fure ya bugu sarar gubaru kura ya tashi fadar naharu fadar naharu tafkin ruwa ya kwarara habba rihu iska ta tashi kaga a nan ba a samu abin da ya sa da iska ko ya kwararar ya kwararar da abin nan ba sai da kansa ne abin yayi ba bukatan wanda wanda yayi to wanda shi ya kira tafsirul lazim tafattaha sara fada habbat tafsirul tafsirul lazim ne yasa ba ce wane ko abu kaza yayi kaza ba da kansa tafattaha kawai ya buɗe da kansa shi kuma menene mutaci wannan duk lazim ne tafattaha sara fada habba sawal khadimu sawal khadimu sauba sabis din gida boyi boyin gida ya nace riga akala salabu da dajatan bila ya ci kaza ballala al-matarul arda ruwan sama ya jike ya jika ya jika kasa a harakatin narul manazila wuta ta kona gidaje kaga anan kowanne yana da makulun shi wal khadim fihi da fa'il akala salabu fihi da fa'il ballala al-mataru fihi da fa'il a harakatin naru fihi da fa'il التوبة دجاجة الأرض المنازل وإن الجسم فوري وسبب ذاك سواء أكل بلل أحرك هو اللي ذاك كما تشيل المصحف شين وانت مش يوم مكان أخي القواعد قايدولي الفعل ينقسم قسمين لازم ومتعدد فيه أنا كسوة كشيري وأقول لازم أقول متعدد الفعل اللازم فيه لازم هو ما لا ينسب المفعول به فيه أو التبايع ومفعول به طبعا بايع ومفعول به طبعا والفعل المتعدي فعل متعدي هو الذي ينصبه شيء فعل الذي ومفعول به طبعا أقسام المتعدي شيء متعدي إن كشي كشي أنا يا كاملا فتنا فتنا فتنا الأمثلة مثالي زرع الفل... زرع الفلاح القصبة أطفأ الهواء المصباح تطوف الريح الصحابة يركب الفارس الجواد يعود الطبيب المريض يستجيب الله الدعاء دعاء زرع الفلاح القصبة ونومي يا نوم لك أطفى الهواء أطفى الهواء المصباح iska ta kashe fatila ta tsoko ruhu sahaba iska tana tura gajimare yarkabul farisu jawada alfari shine mai sukuwa kwararren suka doki yana hawa aljawada doki na sukuwa ya'udu tabibul marida dokta yana gaida mara lafiya yastajibu Allahu du'a Allah yana ansa addu'a wannan misalai guda shida waɗannan shedai zara abba tasoko yarkabu ya'udu yastajibu duk shi mutaji to suna wannan shi wannan nau'i na fi'ili yana da maf'uli guda ɗaya yana da maf'ul guda ɗaya al-qabda al-misbaha as-sahaba al-jawada al-marida ad-du'a sai kashi shidan nan na gaba zanantul jawwa mu'tadila na zaci sararin sama'a daidaice shi ra'aytu sulha khairan na ga ko na san da sulhu alkhairi ne wajattu wajattu faraga mafsadatan na samu faraji ma'ana ka zauna bana baka yi komai kawai ka zauna kana huta kana ta hira na san da ko na same shi mafsada barna ne zai janyo maka matsala a gaba haka kawai faraji ka zauna kana ta hira kana ta abin ba wani abu da kake yau da zai tare ka a kai su sa'i da kubzan na ba wa mai roƙo kubzi haka ce kubzi ko biredi ko waina ko kosai ko yar tsala yanzu akwai yi mabuwa ba zai kawo gobe da zafi a shekara ne zara da ta yi da zara da ina da taimaka yar tsala ba na ga dai mata na yi amma yar tsala kai na ji ba ban dai ba to duk abin da za a yi shi a wani gari a soya shi ko a sarrafa shi ne kawai laraba su ke kiran a ba shi da wani abu ta kamar ne ga ko bujin da yabtul ilmu ahlahu wa qaran ilmi yana yana tufatar da masu shi wa qaran wa nutsuwa ko girmamawa aka ce wa qara ana aka dauko tauhid wa qara tauhid ma'ana girmama abu malakun la tarju lillahi wa qara wa qara wannan shi girmama يسقي الطبيب المريض الدواء يسقي الطبيب المريض الدواء dokta ko likita yana shayar da marar lafiya magani yana shayar da marar lafiya magani da muka duba waɗannan filai da nan tu ra'aitu wajattu a'taitu yasqu yasqi to suna bukatar mafuli guda biyu mafuli guda biyu suke bukata الجوة مفعول مفرقو معتدل المفعول نجو الصلعة مفعول نفرقو خير المفعول نجو الفراغة مفعول نجو نفرقو مفسدة نجو الصائلة نفرقو خبزا نجو أحده نفرقو وقارا نجو المريضة نفرقو الدواء نجو كون لنا تترى مفعول قد جيجو sai misalai bakwai na ƙarshe sa'ara aliyan kitaba mufidan zan nuna wa ali littafin nan mai amfani ma'adam tuttugata zulma wa himan na sanar da masu jiji da kai zalunci barna ne ko hatsari ne haka ce wahim abin da karshensa ba daɗi ina gidan sa wahim asalinsa ana gawawa wannan gun da ake ana cewa tsarar mar'a wahiman mana gun da ake kiwo din ya zama ba ciyawa ya lalace ba zai yi a kiwo ba shi ne wahim asalinsa amma abin da ake yi a nan abin da za ta aikata karshensa ya ɓaci ma shi ne warwaza wahim أنبأني الرسول الأمير قادما آه الرسول شيني جكادة جكادة يا بالي لاباري سيكي ينا ننتهي ينا زوا نباتهم ونباتهم الكبر ممقوتا لا تندسوا جرما كي أجن تكيني أما أنا في كده شيء أخبرت الغلمان اللعب مفيدا na ba wa yara labarin wasa mai amfani kabbartul musafirin al-qitara mutaakhiran na ba wa matafiya labarin jirgin kasa mai yin latti ne haddastu al-aulad as-sibahata nafi'atan na sanar da ko na ba wa yara labari nutso kiwo a cikin ruwa nafi'atan yana da amfani to wannan wannan waɗannan filai ara a'lama an ba na ba akbara habbara haddasa waɗannan filai suna bukatar makuli guda uku uku ne makuli guda uku na biyu da na uku din asalin su mutada da kabar na biyu da na uku din asalin su mutada da kabar misali alkitaba makuli da biyu ne mufidan masuli na uku ba الكتاب مفيد الظلم وخيم الأمير قادم الكبر منقوص اللعب مفيد القطار متأخر السباحة نافئة هذا أنا صعب المقدة مسدد خبر با وأصلا مفعول نجيو دا لو كدن أبن نجي مسدد خبر لي فمفعول نفرق ودن شيء با باشد علاقة مسدد خبر ودن كم مفعولي قدا جيو دا متكرر su kuma mubtada da khabar ne asalin su waɗannan ne da suka shigo su ne suka mayar da su mafulai guda biyu misali aljawu mu'tadil mubtada da khabar as-sulhu khairun الفراغ مفسدة السائل آه السائل wannan waɗannan guda uku asalin su ba musada da khabar bane as-sa'il da khubus ahadu huwa qar al-marid al-dawa anan kenan ya kawo maka nau'o'in makulun jiki guda hudu ne sai dai bai ware bane ya kamata da ake ya ware a nan na farko waɗannan filai da ire-iren su zara'a abba ta soko yarkabu ya'udu yastajibu suna bukatar mafuli guda da sai na biyu misali majmu'a ta biyu misali ta ɗaya da ta biyu da ta uku su kuma zanna ne zanna wa akawatuwa ne akwai zanna akwai yan uwanta kamar da akwai kana wa akawatuwa zanna akwai akawat na shi ne suna dan da dama bai kawo su daga cikin su ba su kuma suna yi wa mafuli guda biyu na saba asalin mafuli guda biyun nan musada da kabar ne misali الجو معتدل الصلح خير الفراغ مفسدته akwai kuma filan da suke wa suke da mafuli guda biyu asalin mafulai guda biyu nan su kuma ba musada da kabar su ne misali na kudu da na biyar da na shida أعطيت السائل خبزا يقتل علم أهله وقارا يسقي الطبيب المريض الدواء كذا السائل خبز زي إذا ما تقول كذا خبز حكم أهله وقار حكم المريض الدواء هو المريض دواء mara lafiya magani ya zama kada kabar to waɗannan fire da ire iren su suna nan da dama su ma ba da ke kawo ba to su kuma suna da mafuli guda biyu mafulai guda biyun nan asalin su ba musara da haɓar kawai ya nemo mafulansa guda biyu ne masu zaman kansu to waɗannan kuma mafulai masu mafulai guda uku ara alama amba nabba akbara habbara haddasa to su kuma mafulansu na biyu da na uku asalin su musara da haɓar na biyu da na uku asalin su musara da haɓar misali kaga kace ara aliyan al-aliyan lil kitaba mufidan aliyan lil kitaba mufidan aliyan lil kitaba mufidan mafudi guda uku at-tughata zulma wa khiman guda uku amba'ani wannan yawon mutakallim mafulun bi shi ne mafulul awwal amba'ani din ya bani labari zaka ce wa nunu nunu wiqaya والياء ضمير المتكلم مبني على السكون في محل نصب مفعول الاول لأربعة مفعول الاول فينا مفعول الثاني الاميرة ثاني قد قادمة قادمة نباتهم نباتهم هم ان ولنا ضمير لكن والهاء والهاء ضمير الغايب مبني على تم في محل في محل نصب مفعول به اول